الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا شابير قوة رمضان شكرا تدبو لا شاشدكو شاشدة قوة رمضان شكرا تدبو لا يريهود دا أربعين دبير آه منا كراتوا أولنا مسلتنا عثمان ابن عفان a nan kofar gadon a birnin kano muna karatu a wannan sura mai albarka suratu yunus a wannan sura jiya mun yi mukaddima game da jumla na bayani a kanta yau kuma za mu shiga cikin ayoyin wannan sura domin mu yi tadabburi da yi nazari domin mu fahimci ma'anoni na waɗannan ayoyi kuma da nufin cewa mu ɗauka mu yi aiki da abin da Allah ta'ala ke umartar mu a cikinsu Allah ta'ala ya fara wannan sura da alif lam ra waɗanda harufa ne da bayaninsu ya gabata tun a suratul baqara cewa wasu malamai suna kokarin su yi bayanin ko su fassara su amma Allah tabaraka wa ta'ala bai yi bayanin su ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi bayani akan su cewa ga ma'anonin su ba sai dai malamai suna ijtihadi kuma maganar da tafi a karfi a cikin maganganun malamai shine waɗannan harufa ne da Allah tabaraka wata'ala ya kawo su domin nuna ijazi na alkur'ani domin bayanin cewa alkur'ani daga Allah yake domin harufa da aka hada kalmomin alkur'ani harufa ne na larabci da larabawa suka san su kuma jimlolin da ke cin alkur'ani magana ce ta larabci amma Allah tabaraka wata'ala ya kalubalanci larabawa da su kawo kwatankwacin alkur'ani ba su iya yin hakan ba to shine Allah yake bude wasu surori daga cikin surorin alkur'ani da waɗannan harufa domin bayani akan ce alkur'ani daga Allah yake shi yasa ma ga harufan da aka gina kalmomin alkur'ani da su sune harufan da suka kowa isan su wanda isan larabci amma kuma duk da haka larabawa ba su iya daukan waɗannan harufa suka kawo kwatankwacin alkur'ani da su ba saboda haka dai harufa ne da Allah yake kawo su domin bayani na cewa alkur'ani daga Allah yake domin ya gagari dukkan larabawa da suke da'awar fasaha su kawo kwatankwacinsu Allah ta'ala ya ce alif lam ra tilka ayatul kitabil hakim ma'ana waɗannan ayoyi ne na alkitab littafi da yake alhakim mai cike da hikima malaici ai hadhihi ayatul qur'anil muhkamil mubin waɗannan da ake karanta su ayoyi ne na alqur'ani almuhkam wanda yake wato cike da hikima da kuma al'ahkam hukunce-hukunce addalla ayatuhu alal haƙa'iƙil imaniya wanda ayoyin ƙur'ani suna nuni zuwa ga wato haƙiƙanin imani wal awamir wan nawahi shar'iyya kuma suna bayani game da umarni da hani na shari'a da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar ga manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam الذي على جميع الأمة تلقيه بالرضا والقبول والانقياد القرآن wanda yake wajibi ne akan dukkan al'umma su karbe shi birrida da yarda wal qabul wal inqiyad da kuma mi kauya ga abin da alqur'ani yake karantar da su malaci al maqsud min al isharati da Allah ta'ala yace zalika ko tilka ayatul kitab al hakim hikima na yin ishara ma'ana nuni zuwa ga ayoyin alqur'ani yace imma alhasu ala nadari fi ayatihi Allah yana kwadaitar da mutane ko yana zaburar da su akan su yi nazari dangane da ayoyin alqur'ani li yatabayyana lahum annahu min indillah domin da haka ne za su gane cewa alqur'ani daga Allah yake wa ya'lamu sidqa man ja'ahum bihi kuma da haka za su gane gaskiyar wanda izo musu da alqur'ani cewa manzo ne daga Allah ta'ala shi yasa Allah yayi ishara yace tilka ayatul kitabil hakim wannan da ake karantar da ku wato ayoyi ne na littafin Allah al-Hakim wanda yake cike da hikima da kuma hukunce hukunci yace wa imma iqna'uhum 'ala al-ayati dalla 'ala sidqi nabiy sallallahu alaihi wasallama bi ayati al-kitab al-Hakim ko kuma ana iqna'i na larabawa wanda ake karanta musu al-Qur'ani cewa shi wannan al-Qur'ani da ake karanta musu shaida ce akan gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda izo musu da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahum yas'aluna an-nabiyya ayatan ala sidq lokacin da annabi yazo wa larabawa yace shi dan aike ne daga Allah suka ce ka mana aya ka mana shaida me shaidar ka to shine Allah ta'ala ya kawo musu alqur'ani yace tilka ayatul kitabil hakim wannan ayoyi ne na littafin da yake shine ayar da Allah ya saukar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato ya zamo shaida akan annabtarsa da kuma manzancinsa Allah ta'ala ce akana linnasi ajaban shin ya kasance ne ga mutane ajaban mamaki an auhaina ila rajulin minhum dan mun yi wahayi ga wani mutum daga cikin su an anzirin nasa muna cewa da shi kai gargadi ga mutane wa bashirin ladina amanu kai bishara ga waɗanda suka yi imani anna lahum qadama sidqin inda rabbihim cewa suna da qadama sidqin ma'ana lada mai girma suna da matsayi wanda yake madaukaki saboda imaninsu da aikinsu na kwarai inda rabbihim a wajen ubangijinsu qala al-kafiruna da aka karanta alqur'ani sai kafirai suke cewa inna hadha lasahirun mubin shi wannan mai karanta alqur'ani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lasahirun mubin lalle mai sihiri ne mabayyani Allah tabaaraka wa ta'ala cikin wannan aya yana inkari ga waɗannan larabawa mushrikai na zamanin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke inkari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba su yarda da cewa daga Allah yake ba dan sako ne ba daga Allah kuma dama wannan shine daidani ma'ana dabi'a ta kafirai tun zamanin baya Allah ya ba mu labari ya ce zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghna Allah والله غني حميد ذلك الله يتي بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات الأمومين بايا من ذنس سكن زو مسد آيوي دقى الله سنا زو مسد آيوي دقى الله فقالوا أما أبن نسكي تيوا شيني أبشر يهدوننا متن أكا أيكو من كمرمو دن يشير دمو suna ganin cewa dan me za a aiko wani mutum daga cikin su irin su ya zama shine mai gargadi gare su shi yasa ba su yarda da kamar yadda waɗannan na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi wannan inkari suka ce ba su yarda aiko mutum a matsayin manzo ba haka nan na baya ma suka yi haka nan ma na baya suka yi haka suka yi inkari lokacin da annabawan suka zo musu da gargadi daga Allah sai suke cewa dan me za a zaɓi mutane irin mu a cikin mu a aiko mana shine abin da Allah ya ce awa ajibtum yana ba da labarin annabi salih أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم أو عجبتم يعني هر ما ماكي كوكي أمينيني أبين ما ماكي أن جاءكم ذكر من ربكم معنى أبين أنبتو يزومكو دقا أبنججنكو على رجل منكم daga wajen wani daga cikin ku Allah ya zabe shi ya aiko shi a matsayin manzo dan ya gargade ku shine abin mamaki to kenan kaga tun zamanin baya ga mutanen Annabi Salih haka suka ce da shi dan me za a zaɓi mutum a aiko mana irin mu to haka ma mushrikai na zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka faɗa akana linnasi ajaban sai Allah yake mai musu da martani cewa to menene abin mamaki nas ana ana nufin mutanen Makka mushrikan da suka yi wannan inkari wanda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su shine yace menene abin mamaki ga waɗannan mutane an auhaina ila rajulin minhum dan mun zaɓi wani daga cikinsu muka yi masa wahayi an anzirin nasa cewa ya zama mai gargaɗi gare su ya gargaɗe su game da abin da suke kai na shirka su bari da abin da suke kai na ayyuka munana cewa su daina yin hakan ya zama musu da wannan gargaɗi to dama a baya su mushrikai ko kafirai suna cewa Allah ya zaɓa musu mala'ika ya aiko musu haka suke cewa كما يدعى الله يبام الأباري سورة فصلت قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون da manzanni suka zo mu sai suka ce da ubangiji ya ga dama da yana so mu imani mu karba abin da ya aiko da sai ya aiko mana da mala'ika domin shi mala'ika duk wanda ya ganshi ya san dama ba irin mu bane kaga ba za mu musa ba mu shekara yake in ji su ba law qalu law sha'a rabbuna la anzala mala'ikatan dan me ba za a aiko da mala'ika ba ai da ba ma rigima dan me za a zabi wani daga cikin mu irin mu aiko saboda haka sai suka ce ba su yarda da abin da manzannin suka zo musu da shi ba shi yasa sai Allah ya mai musu da martani yace walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa labasna alaihim ma yalbisun ba wai suna yin wannan magana ce ba dan nufin gaskiya ba a'a kawai saboda shakiyanci ne da taurin kai amma ta yaya za a aiko musu da mala'ika in sun san yaya mala'ika yake kuma ya zo ya ce zai musu wa'azi ai yanayi ma daban yake ba ai yanayinsu ma daban ne mala'ika ya zo ya ce shi zai gargade su sun san cewa ma ba ma zai yi ma a saukar da mala'ika ba domin yadda Allah ya halicci mala'iku da girma da kuma yanayinsu ma ai kaga su daban suke kuma shi mala'ika kuma umarnin Allah kawai yake abin nan in aka ce ba ya ce Allah ya ce suka ce ba su yadda kaga ai ba wani barka a saurara musu ko ba haka ba saboda haka Allah ta'ala ya ce da za mu aiko da mala'ikan da sai mu aiko shi a sura ta dan adam walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan da sai mu suran tashi yazo muku kamar ku shine za ku iya karban maganar sa kuma iya sauraron sa shine Allah yace kul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim min as-sama'i malakan rasula kuma da a ce ba ku mutane bane a ce da mala'iku ne ke zaune a duniya to irin su zamu aiko domin wanda idace da yanayin shi zamu aiko domin ta haka ne sakon zai iya ainihin isa gare ku saboda haka suna inkari dan me aka aiko da wani mutum a matsayin mai gargadi kuma wannan musu da suke yi ba wai suna musawa bane domin nufin gaskiya a'a kawai ta kadaranci ne da kuma wato kafirci to sai Allah ta'ala yake cewa Allah ya aiko wannan manzo ne an anzirin nasa cewa ya gargadi mutane daga abin da suke aikatawa muna nasu daina وبشر الذين آمنوا sannan ayi bishara ga waɗanda suka yi imani da abin da wannan manzo izo da shi suka karbi sakon da Allah ya aika manzon da shi anna lahum qadama sidqin inda rabbi suna da rabo mai girma ai ajran hasanan rabo mai kyau bima qaddamu min amalihim saboda ayyukan su nagari in suka yi imani suka yi aiki na kware to Allah ya ce suna da rabo mai girma a wajensa ma'ana suna da matsayi wanda yake manzila rafi'a mai girma a wajen ubangiji a gidan aljanna qala al-kafiruna da wannan manzo izo musu da gargadi sai kafire suke cewa anhu game da shi manzon inna hadha la sahirun mubin shi wannan manzo ai mai sihiri ne wanda yake sihirin sa kuma wanda yake a fili a bayyane ai bayyinu sihir la yakhfa bi zamim ala ahadin cewa babu wanda yake al'amarin su ke buya gare shi cewa shi ne sihiri ma'ana dai suka yi suka ki karban sakon da manzo izo musu da shi suka yi taurin kai sai Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana musu cewa shi Allah wanda yake ga sifar sanan wato wanda yake mahaliccin ku shi ya aiko wannan manzo sai Allah yace inna rabbakum inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amra ma min shay'in
ta'ala yana bayani game da rububiyarsa cewa shi ne mahalicci na dukkan abin da ke cikin sama da ƙasa shi ya halicci sammai da ƙasai da abin da ke cikinsu Allah ta'ala ya ce inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard lalle ubangijinku shine Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wanda ya halicci sammai da ƙasai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida ma'ana yana bayanin azamarsa da girmansa subhanahu wata'ala wanda kamar yadda muka yi bayani jiya rububiyarsa ita ke lazamta wa mutane su bauta masa cewa shine mahalicci shine mai rike da al'amarin bayi Allah yake bayanin cewa shine ubangijin bayi da ya halicci sammai da kasai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki shida tare da cewa yana da iko ya halicci sammai da kasai a kiftawar ido amma yayi haka ne saboda me shi ubangiji yana da hikima cikin abin da yake aikatawa akwai hikima wajen halittun sammai da kasai halitta su wato mataki mataki ko daki daki har ya kai ga sittati ayyamin kwanaki shida thumma istawa ala al-arsh sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya daidaita akan al'arshinsa daidaito wanda yake ya dace da zatin Allah subhanahu wa ta'ala istiwa anan da aka yi bayani shine dai istiwa'i da Allah ya yi bayani gurabe da dama a cikin alkur'ani ya tabbata kansa cewa ya daidaita akan al'arshi kuma daidaito irin wanda ya dace da zatin Allah subhanahu wataala saboda haka magana mafi inganci shine idan Allah ya ambaci kansa da wata sifa a cikin alkur'ani kai imani da abin da Allah ya ambata shine wajibi shine wajibi ga mummuni amma gane yaya wannan sifa take ko yaya aikin yake wannan babu wanda isani sai Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah ya bayyana cewa ya daidaita akan al'arshinsa kuma haka manzon Allah ya karantar da sahabbai radiyallahu ta'ala anhu kuma bamu ji wani sahabi ya tambaya ba yace ya yayi daidaita bamu ji babu hadisi akan wannan ba inda aka rawaito wannan kenan sun yi mai sun fahimci abin da Allah ya faɗa cewa sifa ce ta Allah kuma tunda ba a ga Allah ba ai ba za a iya gane ya sifar take ba to shi yasa malamai na ahlus sunna suke cewa alqawlu fi sifati llahi ta'ala kalqawli fi dhatihi in kana magana game da sifar Allah to daidai yake da magana dangane da zatin Allah wa ya taba ganin Allah babu to in ko babu wanda ya taba ganin Allah in aka ce ya zatin Allah yake a ce ba a sani ba don ba wanda ya gani to haka sifar sa take yanda zaka ce baka san yadda zati yake ba haka kuma sifar ta baka san ya take ba sai dai me ma'anar sifar ma'ana ce wacce kowa yake ganewa alistiwa ma'lum sifa ce sananniya daidaito kenan ya yake kuma wannan alkaifu majhul wannan sai Allah ne ya sani subhanahu wataala tunda babu wanda ya san yaya zatin Allah yake haka kuma ba wanda ya san ya hakikanin sifofin Allah suke sai dai in Allah ya ambata naka kai mummuni shine kai ne kai imani tunda Allah ya ce laysa kamithlihi shay babu abin da yake kama da Allah tabaraka wataala saboda haka Allah ta'ala ya ce thumma stawa 'ala al-arshi sannan ya daidaita akan al'arshi ya daidaita akan al'arshi sai kuma Allah ta'ala ya ce dabbiru al'amra Allah ne yake gudanar da al'amuran bayinsa bayi da ke cikin sammai da ƙasa dukkan halittun da ka gani al'amarinsu yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya halicce su kuma shi yake gudanar da al'amuransu dukkanin nau'i na tadbiri a hannun Allah yake shi kadai subhanahu wa ta'ala ma min shafi'in illa ba'da izni illa bi illa min ba'da izni babu wanda zai ceto a wajen Allah sai bayan Allah ya bada izini babu wanda zai ceto a wajen Allah subhanahu wataala sai da izinin Allah kamar yadda Allah ya ce man zalladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi babu wanda zai ceto a wajen Allah sai da izinin Allah الزجاج yake cewa innal kuffara alladhina qutibu bi hadhihi al-aya kafirai da aka yi musu magana da wannan ayar kanu yaquluna sun kasance suna cewa innal asnama shufa'a'uhum indallah cewa gumakan da suke bauta su za su cece su a wajen Allah shi yasa Allah ya musu raddi faraddallahu alaihim sai Allah ya mayar musu da martani yace ma min shafi'in illa min ba'di idni wadanda kuke da'awa za su yi muku ceto ba za su yi ceto ba a ranar alkiyama za a yi ceto amma za a yi ceto ne da izinin Allah sai Allah ya yarda ya ba da izini sannan kafin a yi ceto ma min shafi'in illa min illa min ba'di iznihi babu wanda zai ceto a ranar alkiyama sai da izinin Allah zalikumullahu rabbukum saboda haka ku sani ya ku mutane Allah wanda isuffanta da wannan sifar da aka ambata shine halittar samai da ƙasa shine wanda yake rike da al'amuran bayi dabbirul amra yake tafiyar da al'amuran bayi zalikumullahu rabbukum wannan shine ubangijin ku ai Allahu alladhi wasafa lahu wasful ilahiyya shi ubangijin da yake shine mahalicci kuma shine ya siffanta da da bauta shi kadai shi ya cancanta a bauta masa fa abuduhu saboda haka ku bauta wa Allah shi kadai ku kadai tashi da bauta afala tazakkarun dan me ba za ku dauki wa'azi ba me yasa baka wa'azuwa baka wa'azuwa an aka muku wa'azi ma'ana ana gaya waɗannan mushrikai da suke inkari suke rukun wani Allah a matsayin abin bauta cewa to ku sani Allah shine kadai abin bautar ku saboda shine ya siffanta da waɗannan sifofi na halittar ku baki ɗaya da abin da ke cikin sama da ƙasa kuma shine mai gudanar da al'amuran ku kuma babu wanda zai ceto a ranar alkiyama sai da izinin sa zalikumullahu rabbukum to wannan shine Allah ubangijinku fa'buduhu shi kadai za ku bauta wa afala tadhakkaruna dan me ba za ku dauki wa'azi ba da ake muku sannan sai Allah ta'ala ya sake jan hankalin waɗannan mutane cewa ku sani ba Allah ne zai tattaro ku baki ɗaya ranar alkiyama domin ya muku hisabi ilaihi marji'ukum jami'a izuwa ga Allah ne makomar ku baki ɗaya Allah mahalicin ku din nan da yace ku bauta masa zai tattara ku ranar alkiyama jami'an baki ɗayan ku kuma wa'dan alai haqqan wannan alƙawari ne na Allah lalle ya alƙawari zai tattara ku domin ya yi muku hisabi tabbas ranar alkiyama innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'idu sannan yace Allah ta'ala shine wanda yake fara halitta kuma yake mai da ita bayan ta zamo babu ita ta gushe ma'ana shine yake halittar ku baki daya ko bayin sa sannan za a waye gari ranar da za a nade duniya zamo babu kowa a duniyar duk Allah ta'ala zai tafiyar da dukkan bayi ya zama shi kadai zai rage subhanahu wataala sannan kuma ya tayar da su domin ya yi musu hisabi innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu shine wanda yake da iko ya kage halitta babu ita sannan kuma yana da iko ya dawo da ita ya mai da ita lokacin da ta zama babu ita ya sake dawowa da ita zai yi haka ne li yajzi alladhina amanu wa amilu salihati bil qist domin yayi sakayya ga waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai bil qist ya mun sakayya da adalci fadin Allah ta'ala innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu yana gaya wa waɗannan larabawa ne mushrikai cewa za a tashe su a ranar alkiyama za a tashe su don a yi musu isabi a kan abin da suka aikata kamar yadda ya faɗa a cikin surat ar-rum ya ce huwa alladhi yabda wal khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi suna inkari cewa Allah ba zai tada su ba sai Allah ya ce a'a shi da ya kage halittar da farko shine kuma zai maido da ita ya tada ita kuma wannan ma shi yafi sauki ga Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa ahwanu alayhi yin haka shi yafi masa sauki Allah ya ba mu labari cewa suna musu su mushrikai cewa ba za a ta da su ba za'ama alladhina kafaru alla yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir mai sauki ne a wajen Allah kuma ana sake nana ta yayin da Allah ya yi bayanin cewa zai ta da bayi sai ya gaya musu cewa zai tayar da su ne fa dan yi musu hisabi dan abin da mutum ya aikata ya ga sakayya na abin da ya aikata wa yaqulu al-insanu idha ma mitu la sawfa ukhraju hayya sai Allah yace awala yara al-insanu har awala yadhkuru al-insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'an shin mutum ba zai tana ba da babu shi aka samar da shi da babu shi ai to ko wanda ya samar da shi daga babu ya fi masa sauki idawo da shi fiye da samarwa daga babu din maidowa da shi ya fi sauki wa huwa ahwanu alai ana faɗin wannan ne domin a gaya wa mutane cewa duk abin da mutum yayi zai zai tsaya a gaban Allah domin ya ga sakayya na abin da ya aikata li yajzi alladhina amanu Allah zai tattaro bayi baki ɗaya domin yayi sakayya ga waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na gari bil qisti ya mun sakayya bil qisti da adalci ai bi adlihi da adalcinsa ko kuma bil qisti ai bi adalatihim wa qiyamihim ala al-adli fi umurihim saboda sun tsaya sun yi adalci a cikin abin da Allah ya ce ai adalci shine me shine a riki Allah abin bauta guda daya adalci shine mutum ya aje komai inda ya dace bauta bata dace ga kowa ba sai ga Allah shi daya dan me saboda shine mahalicin bayi dan me saboda shi ke azurta su yake raya su yake kashe su al'amarin su dai yana hannun Allah ta'ala kuma shi ya umarnin cewa kada abota wani in ba shi ba saboda haka adalci shine a yi tauhidi abautawa Allah shi kadai saboda haka zai yi sakayya ga waɗanda suka yi adalci a duniya suka bauta masa shi kadai da gidan aljanna da rahamarsa wallazina kafaru waɗanda suka kafirce wa Allah kuwa suka karyata manzannin Allah lahum sharabun min hamim a ranar da za su tsaya a gaban Allah za a sanya su a gidan wuta a inda suke da wani abin sha sharab min hamimin daga wato tafasasshen abin sha ay min harrin abin da yake tafasasshe ne yashwi alwujuh yana wato to ya fusaki kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul kafi wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi alwujuh in suka nemi dauki saboda tsananin kishi a ba su abin sha sai a ba su wani ruwa kalmuhli wato kamar tafasasshen tafasasshiyar dalma yashwul wujo in an kai dab da fuska kawai sai fuskar ta zagwaye shine lahum sharabun min hamim suna da abin sha wanda yake daga tafasa abin da yake tafasasshe ne a cikin wuta malati wa khussa sharabu min alhamim bizikri an ware an ambaci cewa suna da abin sha tafasasshe ne saboda me yace min bayni anwa'il azab ai ba shine kadai azabar da za a musu a wuta ba amma wannan tana cikin azaba mai tsanani da za su fuskanta a gidan wuta shine tsananin kishi sannan a ba su abin sha mai tsananin zafi wanda in suka sha zai zagon yadda duk abin da ke cikin su baki ɗaya zube Allah zai musu haka ne lahum sharabun min hamimin bima kanu yakfurun dalilin abin da suka yi na kafircewa manzannin Allah da Allah ya aiko da sako ba su yi imani ba suka yi kafirci suka kiyarda da abin da Allah ya ce na tauhidi suka aikata shirka sannan suka ƙi biyayya ga abin da Allah ya umarni da dokoki suka saba to wannan shine sakamako na wannan abin da suka aikata a duniya za su shiga wuta wutar da take akwai abin sha mai tsananin zafi a ciki saboda kafircin da suka aikata sannan sai Allah ya ci gaba da bayanin wato kudurarsa da ikonsa na cewa shine dai ubangijin da ya bayyana mana inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda ubangijinku ya ku bayi shine Allah mahalicin komai da kowa sai ya ci gaba da bayyana ikonsa da kudurarsa da halittarsa huwa allazi ja'ala هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لآيات لقوم يتقون Allah tabaraka wa ta'ala yace huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an shine wanda ya halicci rana ya sanya ta mai haske haskenta kuma mai dimi wal qamara ya halicci wata sannan ya sanya masa haske nuran haske wanda yake mai sanyi wa qaddarahu manazila kuma ya kaddara masa manazila ma'ana tafarkai ko masaukai hayya alahu manazila la yujawizuha wala yakhsuru dunaha ya sanyawa watan ya sanya masa wasu masaukai ma'ana zango-zango da yake ratsawa yake bi baya ketare su ya yi haka ne lita'alamu adadin sini na wal'isab don kusan adadin shekaru da kuma lissafi wato wannan yana ƙara fito mana da ƙudura ta ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake shine ubangiji mahalicin bayi wanda ya wajaba abauta masa shi kadai saboda gashi ya halicci rana ya sanya ta ta zamo ziya'an tana da haske haske wanda yake mai dumi wal kamara nuran ya halicci wata ya sanya masa haske wanda yake haske cikin dare hasken sa mai sanyi duk ya sanya musu wannan sannan kuma wa qaddarahu manazila sannan ya kaddara wa wata qaddarahu nan malamai suka ce ana nufin wata ne ana nufin wata ne ai qaddara lahu ya kaddara masa manazila wato masaukai masaukai guraben da yake zango-zango da yake ratsawa wasu malamai suka ce takdirul manazil yansarifu ilayhima wasu suna ganin cewa da aka ambaci cewa wa qaddara lahu manazila wa qaddarahu manazila ya ya ya kunshi rana da wata amma sai wasu suka ce a'a yana komawa ne wa qaddarahu manazila zuwa ga wata shi kadai domin da shine ake lissafin watanni da kuma shekaru ba da rana ba ba da fitowar rana ake lissafin adadin shekaru da watanni ba da faduwar rana ne da fitowar wata saboda haka suka ce ana nufin shi watan ne Allah ya sanya masa manazila wato masaukai ko kuma zango zango da yake ratsawa wanda ba ya ketare su li ta'lamu yayi haka ne dan kusan adadin sinina ma'ana da fitowar wata da faduwarsa kuke lissafin kwanakinku kuke sanin watanni da kuma shekaru wal hisaba da kuma lissafi ai hisabu shuhuri wal ayami was sa'at da shi kuke lissafin watanni da kwanaki da kuma sa'a sa'o'i ma khalaqallahu zalika Allah bai halicci wannan ba illa bil haqqi face da gaskiya ai lam yakhluqu batilan Allah bai halicci waɗannan halittu da gani ba haka kawai ba bisa dalili ba a'a ya halicce su izharan li sun'ihi wa dalalata ala qudrati domin ya nuna muku halittunsa kuma kusan kudurar Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai ya wajaba ku bauta masa duk wannan abin da kuka gani na halittun ubangiji yayi haka ne domin ya zama aya ga mutane masu hankali su san cewa akwai Allah san cewa Allah yana da iko yana da kudura yufassilu al-ayati Allah yana yin bayanin ayoyinsa dalla dalla li qaumin ya'lamuna ga mutane waɗanda suke ya'lamuna wato masu ilimi ko suna ganewa yubayyinu dalail min hikamil khalqi ala rasulihi mufassalatan munawwa'a yace li qaumin ya'lamuna dalalat al-adilla ga mutanen da suke gane dalilai wa yumayyizuna bayna al-haqqi wal batil sukan bambance tsakanin gaskiya da ƙarya da ayoyin da Allah ta'ala ya saukar musu ma'ana duk wanda ya kalli ayoyin ubangiji zai san lalle akwai Allah dalilai ne na mai kudurar ubangiji ba haka kawai suke ba ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq ibn kathir yace yukhbiru ta'ala amma khalaqa min al-ayati Allah yana ba da labari cikin waɗannan ayoyi na halittun da ya yi addalla ala kamali kudrati wanda ke nuna kamala ta kudurar ubangiji cewa lalle Allah mai iko ne wa azimi sultanihi da girman ikonsa wa annahu ja'ala shu'a'a as-sadira an julmi shams riya'an ya sanya hasken da ya zo daga rana haske ne wanda yake mai dumi wa shu'al kamari nuran ya sanya hasken wata kuma ya zama mai sanyi kowane da yadda yake kowane da yadda yake sannan wa qaddara al-qamara manazila ya kaddarawa wata ya zanto yana da manazil masaukai fa awwalu ma yabdu saghiran shi yasa za a ganshi ya faru kamar karami thumma yatazayalu nuru sannan ya ci gaba da hasken sa yana karuwa yana karuwa hatta yastawsika wa yakmula ibdaru har kuma ya cika ya kai daren goma sha hudu lokacin da ya cika ya haske ثم يشرع في النقص sannan sai kuma ya rika rika raguwa yana raguwa hatta yarja ila halati alula har ya koma halin sa na farko har ya koma halin sa na farko wato haka Allah ya hukunta ya zamo shine yadda mutane za su gane lissafi na me adadin sinina wal hisab su rika lissafin shekaru da kuma lissafin al'amuran rayuwarsu shine yace wal qamar qaddarnahu manazil hatta ada kal urdun al qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiquna wa kullun fi falakin kowane da wata da rana Allah ya aje musu hanyoyi da suke bi suna da falak wato hanyoyin su da Allah ya hukunta musu kowane yana tafiya ne a inda Allah ya rubuta masa a inda Allah ya hukunta masa ba wanda yake ketare rana ta ketare ta dawo gurbin wata ko wata ya ketare kuma gurbin rana saboda kowane yana tafiya ne inda Allah ya umarce shi ya tafi kuma Allah ya yi wannan ne saboda mutane su gane kudurarsa cewa eh Allah lalle yana da iko ga mai ilimi kenan shi yasa Allah ta'ala a ƙarshen ayar yayi bayani cewa wannan halittun da yayi ne domin ta zamo aya li qaumin ya'lamuna ga mutane masu ilimi ma'ana da ilimi ake gane waɗannan kudurori na ubangiji shi yasa zaka tada duk mutanen da suke da wato ilimi a cikin kimiyya suna gaggawa wajen gane kudurar Allah tabaraka wa ta'ala da yawa kuma suna yin imani da Allah ne bisa abin da suka gani sun san babu wanda zai irin waɗannan sai Allah ta'ala shi kadai kuma wanda ya halicci waɗannan lalle mai iko ne lalle mai iko ne shi yasa Allah ya ce ma khalaqallahu zalika illa bil haqq bi halicce su ba sai a bisa me al haqq gaskiya yana da hikima masu girma wajen waɗannan halittu kuma hujja ce yanke ga dukkan bayi babu wanda zai masa cewa akwai Allah domin duk wanda ya kalli halittun tun daga sama da ƙasa da kuma abin da Allah ya sanya na halittu a cikin wannan duniya da samaniya ya san lalle akwai wanda yake da iko akan waɗannan ba zai yi kasance haka kawai babu dalili akan waɗannan halittu ba shi yasa Allah yake zargin waɗanda suke ganin Allah ya yi halittarsa ne ba dan dalili ba babu dalili yace wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batilan sai yace zalika dhannu alladhina kafaru fawailul lil ladina kafaru minan nar ai zato ne na kafirai su dauka cewa halittar sama da kasa din nan ba abu dalili akai su dauka cewa Allah ne ya halitta wannan halittun da muke gani da abubuwan ban al'ajabi tattare da su duk ayi su babu dalili yace zalika dhannu alladhina kafaru in ba kafiri ba wa zai wannan zato kace da shi kalli saman nan ka ganta kalli kasan nan kalli halittun ubangiji yanzu kai kana ganin wannan babu dalili ba inda suka samu asali ai wannan sai kafiri sai kafiri shi yake inkarin wannan amma mai imani ya san lalle Allah ta'ala shine mahalicin dukkan waɗannan halittu kuma shine wanda ya halicce su da manufa ba bisa wato rashin dalili ba a can kuma Allah ya ce afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahu al-maliku al-haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim Allah ya ya girmama ya tsarkaka gabarin yayi halitta babu dalili ko mutane kuna ganin kun zo duniya ne haka kawai an halitte ku babu dalili ku zo ku zauna a duniya ku ci abinci ku sha abin sha ku yi bacci ku tashi rana ta fito ta badi shikenan kuma har ku mutu babu wani dalili akan haka ai wannan duk wanda yi wannan tunani ko shakka babu ya ya muna na zato ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah baya halitta sai da mai sai da hikima kuma ya gaya mana hikimar halittar ɗan adam shine me dan mu bauta masa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun saboda haka Allah yana bayanin waɗannan ayoyin nufassilul ayat muna daidaita ayoyin muna bayanin su dalla dalla ay nubayyinul hujjati wal adilla Allah yana bayanin hujjoji da dalilai na cewa akwai Allah hujjoji da dalilai cewa Allah mai iko ne mai kudura domin duk shi yake wannan halittar kuma al'amuran su duk a wajen Allah ce shi kadai subhanahu wataala shi yasa a can ba yace zalikumullahu rabbukum fa'budu duk Allah wanda yake yin wannan shine ubangijin ku wanda ya cancanta ko wanda i wajaba ko bauta masa shi kadai wannan kuma hujjoji da Allah yake kawowa yana bayanin su dalla dalla ga kaumin ya'lamuna mutane masu hankali da suke tunani suke gane i kudura ta ubangiji suke gane cewa lalle Allah ta'ala shi ya cancanta abota masa domin shine mai wannan kudura wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid Allah shine shi kadai wanda yake mahalicci kuma ya cancanta abauta masa shi kadai sai Allah ta'ala ya ci gaba da bayanin kudararsa yace inna fi ikhtilafil layli wan nahar lalle a cikin caccanjawar dare da yini ma'ana dare ya tafi yini ya zo rana ta fito ta fadi wata ya fito ya fadi yace inna fi ikhtilafil layli wan nahari lalle a cikin waɗannan wama khalaqallahu fis samawati wal ard da abinda Allah ya halitta cikin sammai da ƙasa la'ayatin liqaumin yattaqun akwai ayoyi ga mutane masu tsoron Allah masu takawa shi yasa yace falikul isbahi wa ja'ala al-laila sakanan wash-shamsa wal-qamara husbanan sai yace zalika taqdirul aziz al-alim wannan kaddarawa ce ta al-aziz wanda yake mabuwayi al-alim ko masani ba abin da ke goya gare shi ma'ana ya fito da safiya daga cikin duhun dare rana ta kullo shine alfajir kenan ya keto daga cikin duhun dare sannan ina sama ina sama har kuma yini ya game duniya sannan rana tana tafiya tana ta har ta zo kuma dab ta faɗi sai kuma duhu ya kuma zuwa kuma kowane ya sanya masa wato ya sanya hikima a cikinsa ja'ala al-layla sakanan idan dare yayi dukkan halittu sai kowa ya koma ya nemi wajen da zai huta ya kwanta domin Allah yayi dare ne da hikimar ya zamo waja'alna al-layla libasan wato wajen da mutum zai kwanta ya huta waja'alna nahara ma'ashan yini kuma a fito domin a yi mai a nemi arziki haka Allah ya hukunta Allah ya yi wannan ne ya ce taqdirul aziz al-alim kaddarawa ce ta al-aziz mabuwayi al-alim masani sannan duk abin da Allah ya halitta cikin sammai da ƙasa Allah ya yi ne domin ya zamo ayoyi ga mutane masu takawa wanda suke tsoron Allah suke kiyayar azabar Allah subhanahu wataala wajen yi masa biyayya wajen bin abin da Allah ya aiko manzansa da shi wajen yin taka tsantsan nisanta shirka tabbatar da tauhidi nisanta sabon Allah da tsayawa akan da'a a imamu sa'adi Allah ya masa rahama yace lamma karrara rububiyyata wa ilahiyyata da Allah ya tabbatar da rububiyyarsa da ilahiyyarsa zakara al-adilla al-aqliyya sai ya ambaci dalilai na hankali wanda duk mai hankali yana iya gani domin ya gane addalla ala dalika wanda ke nuna cewa Allah shine ar-rabbu kuma shine al-ilahu ma'ana shine mai halitta kuma shi ya cancanta abauta masa yace wa ala kamalihi sai Allah ya bayani bisa kamalarsa fi asma'i wa sifati a cikin sunayensa da sabobinsa min ash-shamsi wal qamar was samawati wal ard sayyid ya halicci wata rana da wata ya halicci sammai da kasa wa jami'i ma khalaqa fihima da duk abin da ya halitta a cikin su min sa'iri asnafil makhluqat na dukkan nau'i nau'i na halittarsa wa akhbara kuma sai yace annaha ayatun waɗannan ayoyi ne liqaumin ya'lamuna wa liqaumin yattaquna ga mutane masu ilimi da mutane masu takawa yace fa innal ilma domin shi ilimi yahdi ila ma'rifati dalalati fiha shi ke sa mutum ya gane kamar yadda Allah ya faɗa halittun Allah da kuma ƙudurar Allah wajen halittun wa kafiyatu istinbat ad-dalil ala qurbi wajhin ala aqrabi wajhin sannan mutum in yana da ilimi da nan ne zai yana da ma'auni na gane dalili ala aqrabi wajhin wato kusa da shi duk mai ilimi yana in ya kalli sama ya kalli ƙasa ya kalli halittun Allah daban-daban a cikin su to wannan yana ƙara masa ilimi na cewa lalle akwai mai halitta waɗannan da ka gani duka ba za su faru haka kawai ba dalili akwai wanda ya samar da su wattakuwa da kuma yace da kaumin yattaquna ita kuma taqwa tuhdisu fil qalbi ar-raghbati fil khair ita ce take sanya mutun ya nufaci alheri a cikin zuciyarsa war rahba min ash-shar ya guji sharri annashi aini anil adilla wal barahin wanda ana samun waɗannan ne daga dalilai da hujjoji da mutun yake ganewa wani ilmi wal yaqin da ilmi da yaqini ma'ana duk yayin da bawa ya gane ubangijinsa to zai kiyaye shi kaga kenan ilimi shi ke kaiwa ga ga takawa shi yasa Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama saboda matukar kana da ilimi to kuma zaka san waye Allah kuma in ka san Allah lalle zaka kiyaye shi ma'ana kiyaya wajen yi masa da'a da kuma nisantar abin da Allah ya hana Imam Sa'id yace wa hadhihi al-ayat a cikin waɗannan ayoyi al-hasu wa targhib ala at-tafakkuri fi makhluqatillah ana jan hankalin bayi cewa su rika tunani suna yin nazari dangane da halittun Allah subhanahu wata'ala wan nazaru fiha bi aini al-itibari da yin nazari ma'ana yin bincike dangane da halittun Allah da kuma kokarin gane Allah ta hanyar halittunsa cewa lalle Allah da yi wannan mai iko ne fa inna bidhalika tanfatihu al-basira da haka ne basira take buduwa wa yazdadu al-iman imani kuma yake karuwa ma'ana kana ƙara gane kudurar Allah cikin halittunsa kana gane girman Allah da yi masa da'a da biyayya kai ka san Allah ta'ala da yi waɗannan halittun Allah ta'ala da yake gudanar da wannan al'amura na halittunsa lalle ya cancanci abota masa lalle wanda ya saba wa Allah to lalle dole ya kuka da kansa domin Allah idan ya kama shi Allah ne wanda yake mana bayani a cikin alkur'ani cewa zai masa azaba lalle ka san azabar Allah tana da girma to wannan duk yana sa mai ilimi yayi mai yayi tunani domin ya lazamci da'a kuma ne sanci abin da Allah ya hane shi sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladina innal ladina la yarjuna liqa'ana wa hum bil hayati dunya wa hum anha wal ladina hum wal ladina hum an ayatina ghafilun ulai
Allah ta'ala ce innal ladhina la yarjuna liqa'ana lalle waɗannan da ba sa kaunar haduwa da mu ai la yakhafuna iqabana ma'ana ba sa jin tsoron ukubar da Allah yi bayani ce a duk wanda ya mutu akan shirka wanda ya saba Allah ga irin kamun da Allah zai masa ba sa jin tsoron gamuwa da Allah wa radu bil hayatid dunya kuma suka zabi rayuwar duniya ai ikhtaruha wa amilu laha suka zabi rayuwa a duniya kuma da yin aiki don kaɗai samun duniyar suka bar bautar Allah suka bar duk wani abin da yake kusantar da su zuwa ga Ubangiji suka shagala da duniya kaɗai wasu ma'annu biha ai sakanu wa rakanu ilaiha suka sau jiki game da duniya suka miƙe kafa a cikinta suka zaɓe ta kaɗai ba zaɓi gamuwa da Allah ba ma'ana gamuwa da Allah samun rahmarsa da kuma aljanna ba su zaɓi wannan ba suka zaɓi duniya wannan shine gayar abin da suke so والذين هم عن آياتنا غافلون waɗanda suke sun gafala gabarin ayoyin bayan Allah ya nuna wa bayi ayoyi amma suka kauda kai gabarin ɗaukan izina da ayoyin Ubangiji da imani da abin da Allah ya saukar na ayoyi na Alkur'ani da ayoyi na nuna ƙudurarsa da ke nuna ƙudurar Allah da ikonsa suka kauda kai gabarin wannan suka gafala ulaika irin waɗannan bayi ma'awahumun nar makomarsu ita ce wutar jahannama bima kanu yaksibun saboda abin da suka kasance suna aikatawa na me na zabar duniya da yin watsi da lahira ma'ana babu ruwansu da duniya Allah ya saukar da aya ta alkur'ani suka kauda kai gabarin alkur'ani Allah ya nuna musu ayoyi na ƙudurarsa da muka karanta a baya duk da haka suka kauda kai suka gafala to irin waɗannan bayi Allah ta'ala ya ce mako musu ita ce wuta jahannama saboda wannan abin da suka aikata na me na zabar duniya akan lahira suka yi watsi da lahira ba su yi aiki don ita ba suka zabi duniya suka shagala da duniya kadai to makomarsu a gobe kiyama ita ce mai wuta jahannama saboda abin da suka aikata na shirka da kafirci da kuma sabawa Allah da zabar duniya da yin watsi da abin da yake na rabin lahira to in sun je lahira makomarsu ita ce wuta a gobe kiyama sai Allah ya ce innal ladina amanu innal ladina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim
waɗancan da suka zaɓi duniya suka gafala gabarin ayoyin Allah makomarsu sai kuma ya ambaci waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki na gari sai Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani da Allah ma'ana suka yadda da abin da Allah ya aiko annabi da shi suka karba hannu biyu suka yi imani kuma suka yi aiki na gari yahdihim rabbuhum bi imani ai Allah zai shiryar da su da sababin imani da suka yi ay yusibuhumullahu a'zama thawab Allah zai ba su lada mafi girma wanda mafi girman lada daga Allah huwal hidayah shine shiriyar da Allah zai musu ma'ana shiriyar shine sai Allah ya waffaka su ma'ana ya datar da su zuwa ga wato sanin abin da zai amfane su da kuma yin aiki da abin da suka sani fa yu'allimuhum ma yanfa'uhum sai Allah ya sanar da su abin da zai amfana da su wa yamunnu alaihim bil a'mali an-nashi'ati anil hidayah kuma Allah ya yi musu rabo da yin aiki da ilimin abuwa ne guda biyu ya hadihim rabbuhum bi imanihim shiriyar Allah shine ya datar da bawa zuwa ga imani da yarda da Allah sannan kuma ya datar da bawa zuwa ga aiki na kwarai ga imani ga aiki na gari su gane abin da zai amfane su sannan su yi aiki da abin da zai amfane su duk wannan daga Allah ne shi yasa in ga kaga ma'ana kana kan shiriya kai wa Allah godiya Allah ne ma rabo da shiriya Allah ne ma rabu da shirya sannan kuma in ka kana aiki na kwarai shi ma taufiki ne daga Allah kai wa Allah godiya yahdihim rabbuhum bi imanihim Allah zai shiryar da su a dalilin imaninsu ma'ana shiryar da su zuwa ga aiki na gari zuwa ga ilimi wanda yake mai amfani da aiki na kwarai tajri min tahtimul anhar har su mutu akan wannan su je su shiga gidan aljanna shine sakayyar mai imani da aiki na gari kaga da yace innal ladina amanu wa amilus salihati yadihim rabbuhum bi imanihim Allah zai shiryar da su a dalilin imanin su ya nuna musu shiriya kuma ya ba su ikon riko da ita su yi haka har zuwa ga mutuwarsu karshen su sai zama mai rabon su shine gidan aljanna a gobe kiyama shine Allah ya bada labarin halin su da za su samu kansu a gobe kiyama yace tajri min tahtihimul anha za a sanya su a gidan aljanna aljanna da korama ke gudana karkashinta ta aljannar da kurama ke gudana karkashin tafi jannatin na'im ma'ana a cikin gidan aljanna ta ni'ima dama dai aljanna ai an san gidan ni'ima ne sai Allah ya kuma nanatawa yace fi jannatin na'im ma'ana ya akkada ya karfafi aljanna cewa akwai ni'ima a cikin ta shine manzon Allah yace fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar cikin aljanna akwai ni'ima ni'imar da wani idanu bai taba ganin irinta ba wani kunne bai taba jin irinta ba wata zuciya ta dan adam ba ta taba hango irin wannan ni'imar ba shi yasa Allah ya ce fi jannatin na'im a gidan aljanna ta ni'ima wacce ke dauke da ni'ima cikakkiya wadda ainihin wato zuciya take farin ciki da wannan rai yake jin dadin ya samu wannan ni'ima da awahum fiha subhanakallahumma yan aljanna in suka shiga aljanna abinda za su rika da awa da shi ma'ana suna kira shine me shine subhanakallahumma ai ibadatuhum fiha lillahi in suka shiga aljanna tasbihi za su rika yi suna girmama Allah a gidan aljanna shine da'awahum fiha subhanakallahumma a gidan aljanna babu taklifi babu yin sallah da azumi da kaza da kaza babu amma daga cikin ni'imar gidan aljanna shine bawa ya rika ambatan Allah yana tasbihi domin shi kanshi ni'ima ce babu abin da yake mafi daɗi kamar ka rika girmama ubangiji shi ma ni'ima ce in Allah ya baka wannan harshen kana ambatan Allah ka san Allah ya ma ni'ima domin ko ƴan aljanna suna kwaɗayin haka da'awahum fika fiha abin da suke ambato a gidan aljanna shine me subhanakallahumma suna cewa sarki ya tabbata gare ka ya Allah yake cewa fattakalifu saqatat anhum fi daril jaza babu taklifi a gidan aljanna babu wani nauyi da za a ce kai kaza wa inna ma baqiya lahum akmalul lazzat abin da yake a gidan aljanna shine abin da yake mafi jin dadi alladhi huwa aladdu alaihim min almaakil alladhi wato wannan tasbihin da za su rika aljanna ya fi musu komai dadi ya fi musu komai yana cikin ni'imar da za su rika wato ni'imtuwa da ita a gidan aljanna shine su rika ambatan Allah a ciki malai ce waju zikiri haza fi adadi ahwalihim dalilin da yasa aka ambaci wannan cikin halayen yan gidan aljanna annaha tadullu ala anna ma hum fihi min an-na'imi abinda suke ciki na ni'ima a gidan aljanna huwa ghayatur ragibina shine karshen abin da mai kwadai zai kwadai bi haythu in aradu an yan'amu bi maqami du'a'i rabbihim alladhi huwa maqamul qurbi saboda a gidan aljanna za su nemi kusanci da ubangijinsu ma'ana me za su yi su ƙara samun kusanci da ubangijinsu wanda yana cikin abin da yake mafi ni'ima a gidan ga yan gidan aljanna lam yajidu anfusahum mushtaqina li shay yas'aluna sai su ga cewa ai duk wata ni'ima an musu a gidan aljanna fa ulhimu ila iltizam at-tasbih saboda haka Allah sai yayi musu ilhama suna so su yabi Allah su yi godiya saboda ai ba abin da za su a gidan aljanna babu aiki an gama aiki a duniya gidan aljanna ne imtuwa ne to amma yaya za su yi wa Allah godiya a gidan aljanna ba abin da za su ambata na yabo ga Allah irin mai irin tsarkake ubangiji suna cewa subhanakallahumma sai Allah ya kimsa musu wannan tasbihi a gidan aljanna yace fa ulhimu ila iltizami tasbihi sai Allah ya musu ilhama da yin tasbihi a gidan aljanna li'annahu adallu lafzin ala tamjidi wat tanzih domin lafazin subhanakallahumma shine yafi nuni zuwa ga girmama ubangiji da tsarkake shi yace fa huwa jami'un lil ibarati anil kamalati shine lafazin da ya game duk wata wata kalmar da zaka faɗa ta girma ubangiji idan ka ce subhanallah to ka gama tsarkake ubangiji da girmama shi to sai Allah ya musu ilhama suna so su yaba Allah a gidan aljanna sai Allah ya ba su wannan lafazi na tasbihi subhanakallahumma shi za su rika yi suna girmama ubangiji suna jin daɗi suna godiya ga Allah wa tahiyyatuhum fiha kuma gaisuwar su a gidan aljanna ita ce salam salam shine aminci aminci wannan shine lafazin da yake na in gidan aljanna za su rika daidaitawa na gaisuwa tsakanin su ko da mala'iku sun shiga gare su su ma dai wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad dar haka mala'iku za su rika cewa salamun alaikum su ma sallama su kenan ga yan aljanna ubangiji ta'ala shi kanshi sallama su ga yan gidan aljanna ita ce me salam salamun qawlan min rabbir rahim haka ubangiji zai rika gayawan aljanna domin lafazin salam babu wani lafazi da yake cika da gaisuwa irin salam babu wani lafazin da zaka yi gaisuwa da shi kamar me assalam saboda me ya kunshi ma'ana ta aminci wanda yake karshen abin da dan adam yake bukata ke in kace mutum assalamu alaikum kana cewa ya zauna cikin aminci ba abin da zai tsoratar da shi ya samu kwanciyar hankali ya zauna cikin aminci shine me assalam lafazi ne da yake kunshi da ma'ana mai girma saboda haka duk wani wata gaisuwa da zaka yi ga dan uwanka babu wacce take mafi daraja irin ne assalam shi yasa Allah ya zabe ta ya mai da ita gaisuwa gare mu a nan duniya idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha manzo Allah lokaci yake ba mu labari da Allah ya halicci annabi Adam da ya aka samar rai yayin numfashi sai aka ce ga wasu taron mala'iku je ka kai musu gaisuwa abin da yace shine mai assalamu alaikum kuma shi ne gaisuwar da aka ce mu riƙa yi mu wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama mu yawaita ta ala adullukum ala shay'in idza fa'altum idza fa'altum ta'abbtum afshu salama aka ce mu daidaita wannan gaisuwa tsakanin mu yawaita fadin assalamu alaikum saboda me gaisuwa ce ta yan aljanna gaisuwa ce mai dauke da ma'ana mai girma wa akhiru da'awahum an alhamdulillahi rabbil alamin karshen abin da yan aljanna za su rika kira ay akhiru da'awahum annahum yahtimuna bihi du'a'ahum karshen abin da za su roki Allah ko su yi addu'a da shi shine maimaita wannan kalma alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin fa hum yukarriruna suna maimaita wannan kalma ta godiya ga Allah karshen abin da za su faɗa kenan wa akhiru da'awahum عن الحمد لله رب العالمين ابن كثير yake cewa hada fihi dalalatun ala anna Allah ta'ala huwa al-mahmud abada wannan ya nuna Allah ta'ala shine abin yau godiya har abada al-ma'budu ala tulil mada shine abin bauta a dukkan rayuwa ta dan adam Allah kadai ya cancanta a bauta masa wali hada dan wannan ne hamida nafsahu Allah ya yabi kansa inda ibtida'i khalqihi wastimrari da ya fara halittarsa da kuma ci gaba da halittarsa wa fi ibtida'i kitabihi a farkon littafin sama alhamdulillah yace rabbil alamin وعند ابتداء تنزيلها كفركم أبن دئي سوكر شيني الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض yace kuma anan wa akhiru da'awahum karshen abin da aljanna za su shine me shine yabon Allah da wannan lafazi na alhamdulillah rabbil alamin saboda haka yazo a cikin hadisin muslim manzo Allah yace inna ahlul jannati yulhimuna at-tasbih yan aljanna Allah yana sa musu ilhama ta yin tasbihi wata hamidi da yin hamdala za su rika cewa subhanallahi walhamdulillahi subhanallahi walhamdulillahi Allah zai kimsa musu wannan zikiri din kama yulhamuna nafas kamar yadda ake yin ilhama mutum kana yin numfashi ba tare da shi kai tunani ba ko kana tunani in za ka yi numfashi a'a an sa maka shine ya zamo bangaren rayuwarka to haka yan aljanna su ma numfashinsu shine mai tasbihi da kuma tahmidi fala ilaha illa huwa rabbul arshil azim yace babu abin bauta da dacewa da cancanta sai ubangiji Allah ta'ala ubangijin al'arshi mai girma za mu dakata nan insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi aya ta 11 abinda mu karanta dai Allah ya ba mu lada baki ɗaya mu abinda kuka yi tuba harshe Allah ya mana abuwa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karba ayyukan mu yafi kurakuran mu Allah ta'ala ya jikan magabatan mu dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana su dukkan abinda muke tsoro Allah ya tsare mu daga gare shi muna roƙon Allah hali da muke ciki na kunci a wannan ƙasa muna tawassuli sunayen sa mafiya kyawu da sabobin sa madaukaka Allah ta'ala ya amintar da mu a kasar ya bamu kuma yalwa ta arziki da albarka a cikin sa halin kunci Allah ya yalwata mana arzikin mu ya mana albarka a ciki halin tsoro Allah ya yi mana yan uwanmu da ke Palestine ana kashe su har zuwa yanzu da muke magana ya Allah kai musu agaje dauki Allah kai musu agaje dauki ya ubangiji Allah kai musu agaje dauki ya Allah Allah ta'ala waɗannan Yahudawa ka saukar da azabarka gare su Allah ta'ala ka saukar da azabarka a gare su Allah ka yi musu kamo agza azizun muqtadir ya Allah ta'ala kada ka kyale su zauna lafiya ya Allah ka shagaltar da su da abin da zai sa su kyale musulmi su zauna lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin